الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في الخيار أليس كذلك؟ babin da ya zo na khiyari a ba mace zabi ko ki zauna ko ki tafi ko kaza ko kaza me yake nufi yana nufin saki kenan ba zai zama saki ba shi in ta zabi saki kenan da za mu ga hujjan nan ana aisha ta kafa akan wannan insha Allah qala akhbarana ya ala qala haddathana isma'il ibn abi khalid عن الشعبي عن مسروق قال يتي مسروق يتي سألت عائشة عن الخيرة لا تنبين عن عائشة دنغني دا بعد زابي فقالت يتي قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا أفكان طلاقا سكي هذا مو سكي ني بيزا مو سكي بكي باب النهي عن عن أن تسأل المرأة المرأة زوجها طلاقها babin da ya zo na ai hani mace ba laifin komai ba gairi ba sabab ta ce mijinta ya sake ta yana mata komai da komai ba shi da laifin komai amma kuma ta ce ya sake ta ba ta da wata hujja kenan amma an tana da dalili ko hujja ai shi kenan ba ba yanzu قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يأتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي أي ممرأة دقمة دا سألت زوجها الطلاق تنمي مجنتي سكيتا من غير بأس nan sai a ja layi kenan ko min ghairi ba'sin wa ina mana min ghairi ba'sin ba wani dalili ba shi da laifi yana ba da ci da sha yana kulawa yana komai da komai haka kawai ta ce ya sake ta to me ke haifar da wannan ko an zuga ta eh ko son rai ko an zuga ta ko menene da menene to wannan menene hukuncinta a wajen shari'a sai manzo Allah ce fa haramun alaiha ra'ihatul janna ba za ta ji kanshin aljanna ba amma ai an ga ce min gairi ma ba'asin ko min gairi ba'asin saboda wannan suna daukan wannan kalmar su je suna takura ma mata suna wahal da su ai ba za ta yi je ta ce a sake ta ba don an ce ba za ta shiga aljanna ba eh babun fil khul'i babin da yazo na al khul'i hul'i shi ne gaga alaka kenan ko mace suna zaune da mijinta ta ga al'amari ba shi da kaza ba daɗi ba menene tana son su rabu shi kuma baya son su rabu to sai aje a yi hul'i menene hul'i shi ne za mu gani abin da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى هو ابن سعيد أن عمرة أخبرته أن حبيبة بنت سهل تزوجها ثابت بن قيس بن شماس وإنما سهل بن قيس بن ثابت سم... ابن قيس ابن شماس شيا أوريتا فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهم أن يتزوجها تتي أيضا منذ الله ياسو يا أوريتا بيهيو بس هو النباوة الله يا أوريتا ذات جداد رأيوها إيه كل انت تناسيمي wa kanat jaratan lahu tana kusan makociyar manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam wa anna sabitan darabaha sabit ya dake ta fa asbahat ala babi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil ghalas ya dake ta a cikin dare kenan sai ta tashi da asba sai ta je kofar manzon Allah tana tsaye wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja fara'a insanan fa qala man hadha manzo Allah na fitowa sai ga mutum tsaye sai ce wane ne wannan qalat sai ta ce ana habibatu bintu sahal ni ce habiba yar sahal faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sha'anuki me ke tafi da ke qalat sai ta ce la ana wala sabit ba ni ba sabit ba zan iya zama da shi ba فأتى ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرا ثابت شيزو فقال له شيء منظر الله شيء مشي خذ منها وخل سبيلها ككربي أبن دكباتا كسكيتا akwai munasaba akwai bambanci tsakanin wannan da muka min gairi min gairi ba's wannan akwai ba's ko ba ba's akwai ba's ka karbi abin da ka bata ka sake ta فقالت سيدت يا رسول الله عندي كل شيء أعطانيه duk abin da ya bani yana dan aje ba abin da aka taba a ciki fa akhadha minha sai ya karbi kayansa wa qa'adat inda ahliha ta je gidansu ta zauna shikenan an rabu kenan ko hul'i kenan ko babun fi talaqil batta babin da ya zo na a ce an sake ta albatta ba a ce ɗaya ko biyu ko uku ba shi ne talakul batta kenan ba sa adadi ba da wasu malamai suka ce ɗaya ne wasu suka ce biyu wasu suka ce uku wasu suka ce to magana dai ga abin da ya faru insha Allah قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم حازم عن الزبير بن سعيد رجل من بني عبد المطلب قال إتي بلغني حديث عن عبد الله بن علي بن يزيد ابن ركانة وهو في قرية له wannan bawan Allah naji labarin naji wani hadisi aka ce daga gare shi fa ataituhu sai na tashi na je wajen sa fa sa'altuhu sai na tambaye shi wannan hadisin fa qala sai ce haddathani abi yace mahaifina ya faɗa min an jaddi daga kakana annahu tallaqa mar'atahu albatta kakana ya saki matarsa albatta imana je an ci talikun albatta kala sai manzon Allah ya tambaye shi ma fatar nabiya sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu shi zo ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru albatta na ce ban ce biyu ko uku ko hudu ko karshe ba fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma aratta me kake nufi da sakin ɗaya ko biyu ko uku albatta din da ka faɗa ba adadi ba baka fito fili ka bayyana adadin ba yanzu me kake nufi fa qala wahidatan nace ni saki ɗaya nake nufi Kala sai manzo Allah ce Allah tsakaninka da Allah kala Allah kala huwa ma nawaita sai ce abinda kai niyya wa inna ma li kulli mri'in ma nawa saboda wannan ai kalma ce da take daukan ɗaya ko biyu ko uku to sai da aka tambaye shi tsakanin shi da Allah ɗaya kake nufi yace eh ɗaya kake nufi yace eh shikenan abinda ka faɗa shi ne babun fi zihari babin da ya zo na zihari قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أمر عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صهر البياضي قال سلمة بن صهر البياضي شينيتي zihari shine mutum baya so ya kusanci matarsa sai ce zahari ki ka zahari ummi bayan ki kaman bayan uwata shi kenan in akwai mu'akkad akwai abin da ya faɗa kenan kala yace kuntu mura'an usibu minan nisa'i ma la yusibu ghairi yace ina da sha'awan mace ina ina son saduwa da mace sosai fiye da kowa falamma dakhala shahru ramadan saboda tsananin sha'awarsa da bukatar mace da watan azumi ya shigo خفت أن أصيب في ليلي شيئا فيتتابع بي ذلك إلى أن أصبح سينجي tsoro gani da yawan sha'awa in je in sayar da matata da daddare in kasa hakuri kuma in tayi har gari waye ai kaga kuma an shiga babban laifi kenan to sai yayi dabara sai me sai ce qala fatazahartu ila an yansaliha sai na yi zihari kafin watan azumi ya kare fabaina hiya lailatan takhdumuni to ai yayi zihari kenan ba da mai sadda matarsa to wani lokaci cikin da dare ta zo tana masa hidima a kawo lemu ne a kawo ruwa ne a kawo mai sai ga wani bangare wani wuri cikin jikinta sai kuma ya kasa hakuri in takashafa li min ha shay'un fama labis an hanna zautu alaiha yace sai kasa hakuri shi da ya sadu da ita falamma asbahatu yace da nawaye gari farashtu ila qaumi fa akhbartuhu sai fita bakin kofar gida unguwa ya jama'a ya ga abin da ya faru ga abin da ya faru wa qultu imshu ma'i ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku zo ku raka ni mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ci gabin taro mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji me zai faru fa qalu la wallahi ce a wallahi ba za mu tafi tare da kai ba me yiwa Allah ya saukar da aya ko ko manzon Allah ya faɗi wata magana ta shafe mu yace wallahi ba za mu tafi ba la namshi ma'ak ma na'amanu an yazila fika qur'anun aw an yakuna fika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maqalatun yalzamuna 'aruha ko manzo Allah fadi wani abu da aibin shi ya shafe mu wala nusallimannaka aw wala nusallimaka bi jariratika za mu sallama ka da laifinka da kai ka tafi kai kadai ka tafi fantalaqtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqasastu alaihi qissati sai ce sai kama hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da ka zo mishi sai ka samu ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce cikin yabon da aka yi mishi aka ce afuwun aniz zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man ya'si ba ruwansu duk abin da ya faru kai gaba gadi kai tsaye suke zuwa wajen manzo Allah sun san in dai basu karuwa ba za su tutu ba faqala sai manzo Allah sai je fara manzo Allah ga abin da ya faru ina sha'awan ma ce ga kuma watan azumi ya zo sai na ji tsoron in je ina saduwa da mata har gari ya waye shine sai na yi zihari kafin watan azumi ya kare muna zaune tana yi min hidima cikin dare ta kamin ko faro-faro ko fara ko lemu ko abinci ko to sai na ga wani bangare cikin jikinta kuma sai na kasa hakuri to shine sai na sadu da ita fa qala sai manzo Allah ce ya salama anta bi za kai kai wannan qultu ana bi zaka eh ni ya manzo Allah na yi haka qala ya salama anta bi zaka qultu ana bi zaka qala ya salamatu anta bi zaka so uku قلت أنا بذاك وها أنا صابر نفسي فاحكم فيا ما أراك الله gane nan na kawo kaina duk hukuncin da Allah ya zanta a kaina ka hukunta ka zartar da shi na yadda na yi hakuri an fahimta qala sai manzo Allah ce fa a'tiq raqabatan ka je ka yanta wuyayi ka je ka yanta baiwa qala fadarabtu safhata raqabati fa qultu sai yace sai na buga haka nace kaga wannan ban da wannan wuyan bana mallakan komai wallazi ba'athaka bil haqq ma asbahtu amliku raqabatan ghayraha qala fasum shahrayn mutatabi'ain to baka da bai wuyaye da zaka yanta je ka yi azumi kafaran azumin wata biyu قلت هل أصابني الذي أصابني إلا في في صيام ya manzo Allah ai azumi ne ya kamin wannan matsalar duka saboda ba zan iya ba wata ɗaya na kasa wata biyu zan iya wata ɗaya na kasa hukuri wata biyu zan iya qala tayyib fa at'im wusqan min tamrin 60 miskina je ka samu wuski wal wusqu 60 abin nan ka je ka samu wuski ka je ka ciyar da miskinai 60 fa qultu sai na ce wallazi ba'athaka bil haqq na rantse da sarkin da ya aiko ka da gaskiya laqad bitna lailatana wahsha wallahi jiya ma kwana muka yi ba mu ci abinci ba malana min at-ta'ami ba mu da abinci ba shi da komai sai iya saduwa ko da mata kaga ya fito fili ba abin da ya koye ko qala sai ce fantaliq ila sahibi sadaqati bani zuraiqin falyadfa'ha ilayk je ka wajen mai kula da sadakar zakka na bani zuraik ka ce na ce ya ɗauka ya baka wa at'im sittina miskinan وسكا من تمر وكل بقيته أنت وإيالك جيكا يباكا كبار مسكيني ستين صورا كما كجيكا تشكيد إيالك قال إتي فأتيت قومي شين ساكي داوا وجن jama'a kofar gida ko jama'a yan uwa mutane na da nace mu tafi suka kiya din sai na dawo nace fa qultu sai nace wajadtu indakum ad-dhiqa wa su'ar ra'ay na kawo ku ko na gare ku ka takura ku ka kuntata duk kawo mummunan ra'ayi wa wajadtu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sa'ata wa husnar ra'ayi naje kuma manzo Allah ya yalwata min wa qad amarani bi sadaqatikum tabbas amara li amarani ko amara li eh li ko ni li wayan sun nunu ne ya ce sadakan abani na je na yi kafara kuma na ɗauki saura na kai gida mutu manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ba ne? to me mafarin wannan tambayar don manzo Allah ce fa malaisi fa alai bi sa fa innahu lahu ja'un kowa a kulli kulli qa'ida istisna duk ka'ida da take tafi akwai wani shi ana samun istisna a ciki akwai wanda sha'awar ma ba ta tashi sosai sai cikin azumi a ba ce ka faɗa ba gashi shi ya faɗa? باب والباب في المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة أم لا وكان da aka sake ta saki uku ai ba komai kenan ko tana da hakkin abinci da wajen zama ko babu قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس دق فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا مجن تياسكي تسكيكوك فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنا منظر الله بيتي أبات وجن زماكوك وأبنش با قال سلمة فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب شين فدام إبراهيم سيتي أي سيدنا عمر ياتي لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة بزام بر القرآن لفرر منذ الله بسبودا مغانا وتمتي أحفظت أم نسيت أقول رواية أحفظت أم نسيت كو من تواتي فجعل لها السكنة والنفقة يتي أشر أنتني تنادى بنتي تنادى تشيروا وجن زمان قال أخبرنا يا ألا قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا مجن تياسكي تسكي أكو فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند ابن عمها ابن أم مكتوب shi manzo Allah ce ki je wajen ibnu dan baffanki ibnu ummi maktum al'ama ki je ki idda a wajen to wannan mas'alar ma Fatima binti Qais an samu matsayin kisa an samu rigingimu a cikin kissanta akwai wanda suka ce fatima ki ji tsoron Allah kin fi kowa sanin abin da yasa aka fitar da ke aka ce kar ki idda gidan ki je can ki idda din saboda tana da zafi ne tana da magana sosai da dangin shi sun kasa zama lafiya ƴan uwan mijin da suke zaune ba sa zama lafiya ba ta zama lafiya da su to shi aka ce wannan ya isa ya zamo in ya tira bi fahishatin mubayyina ko shi ya ce aka ce fatima ki faɗi gaskiya mana kin san abin da ya sa aka ce ki fita ki je can larura ce kin kasa zama lafiya da yan uwan mijinki shi yasa aka ce ki fita to shi zama kuma hukunci am anna zawja talaka salatan fa amaraha annabi sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda inda inda ibn ammiha ibn ummi maktum قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال أن كربونك سيدنا عمر الله كرم سيداتي لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة الامرأة نم باشدا مفهومي saboda ta zama mace ne a'a kanta ya faru shi yasa amma ko namiji ne in akwai hujja da ake rike da ita maganan mutum ɗaya da wahala yasa a shi a canza wancan al-mutallaqatu thalasan laha sukuna wan nafaqa wacce aka sake ta sake uku za a bata abinci kuma za a bata wajen zama qala akhbarana talq ibn ghannam an hafs bin ghiyas an al-amash an ibrahima an al-aswad an umara nahwahu qala akhbarana abdullah ibn muhammad qala haddathana hafs an al-amash an ibrahima an al-aswad qala qala umar yace sayyidina umar yace la nujizu qawla imra'atin fi dinillahi المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ba za mu ɗauki maganar mace ɗaya ba mu canza shari'ar Allah ba a fi dinin layi mu a cikin shari'ar Allah ba wacce aka sake ta saki uku tana da haƙƙin ciyarwa da wajen zama kala abu muhammadin abu muhammad ya ce la'ara sukuna wa nafaqata lil mutallaka suka ce ai ba ma ganin wacce aka sake ta saki uku tana da haƙƙin abinci ko wajen zama babu malamai suka yi wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce ba ka da yadda za ka yi wasu ce za a ba su za a ba ta mazauni da abinci wasu suka ce ba ta da majin zama ba ta da abinci to ya za ka yi in ya faru shi a je wurin limamin unguwan ko ko malamin da ya san fikiwa unguwan sai ya faɗa ko babun ya ce wani babi fi iddatil hamili المتوفى عنها زوجها والمطلقة mace mai ciki da mijinta ya rasu ko kuwa mace mai ciki da aka sake ta to ya iddanta yake mutum ɗaya ce mace ce mai ciki amma hukunci ya zo mijinta rasuwa ya yi ko sake ta aka yi an fahimta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد أن سليمان بن ابن يسار أخبره أن أبا سلمة بن ابن عبد الرحمن أخبره أنه اجتمع هو وابن عباس عند أبي هريرة فذكروا الرجل يتوفى عن المرأة الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعده بليال قلائل سنة تتونا متن متشي متن يرسو يبرما تسا تنادى تيكي باين يرسو دقوانكي كتن sai ta haihu to me ke hukunci ya rasu arbata ashurin wa hashirin ko mutuwa ne ko me yi shi ne arbata ashurin wa ashira in saki ne kuma fa wata uku ko tsarki uku ko jini uku ba haka ba ne ba to gashi wannan tana da ciki ne mijinta ya rasu bayan kwana bakwai kwana tara ko kwana goma ko ashirin sai gashi ta haihu ya za ta yi faƙala ibn abbas hilluha akhirul ajalain shi abdullahi dan abbas ya ce tana da zabin ɗayan abu biyu tana da ciki hatta ya zana hamlahunna sai ta haihu ko ko a'a wata hudu da kwana goma sai ce sai a duba a gani wata hudu da kwana goma da tsawon da cikin zai yi wanne ne ya fi nisa wanda ya fi nisa shi za a ɗauka a yi aiki da shi an fahimta abinda abdullahi da akhirul ajalai ne kenan ko abadul ajalai ne kenan wa qala abu salama abu salama kuma yace idza wada'at faqad hallat in dai ta haihu ko bayan mutuwarsa ne da kwana biyu ko uku ko biyar in ta halatta fataraja fi zalika bainahuma shi suka yi murazara tsakaninsu فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة أبو هريرة تشيني دي إنا كان رأي أبو سلمة تنا حيه وشيكين انت هلتكين فبعثوا قريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها يسكى كي قريب جيكا وجن أم سلمة كتنبيت ميكي هكونتي كان وانا مسألة فذكرت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها sai ummu salama ta ce ai bata ce eh ko a'a wani ce ai wacce mijinta ya mutu fa nufisat ba'dahu bi layali sai ta haihu bayan mutuwarsa da rai ba su kai uku ko hudu ko biyar ko tara ba su kai wata ba وأن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها to akwai wani mutum sunan shi abu sanabil cikin bani abduddar yake sai je yana son ya aure ta ana jin wannan tun da ya je yana son ya aure ta me yake nunawa kenan ta halatta ko wa akhbaraha annaha qad halat yace aikin halatta yanzu fa aradat an tatazawwaja ghayrahu ita kuma bata so shi ba sai tana son wani فقال لها ابو سنابل فانك لم تهلينا اه بك حلت بك سوق بك حلت بس كذا كذا كذا كذا فذكر سويعة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج yace ya manzo Allah ga abin da ya faru ga kaza kaza kaza kaza yace zaki yin auren ki an fahimta duk rayuwa har mace ta san ita mace ce mai jeje mace ce mace kuma ita ke da ita ke da iko ita ke da karfi ita ke da fawa kan namiji kowane ne shi kowane ne shi eh kowane ne shi ki san kanki ke mace ce kuma kina da imani ki san komai har abinda Allah ya kaddara miki baya wuce ki mun yace ir da mima kasabal kun bima kusima laka takun agnan nas haka manzo Allah ce ka yadda da abinda rabon da Allah ya baka zaka fi kowa wadata ba haka bane ba amma ga abin da Allah ya raba ya baka kai kuma kana hangen na wani har abada kana cikin talauci kenan an fahimta har abada kana cikin talauci kenan ba gashi ba ana kallo ba waye ya fita cikin talauci yanzu waye bai samu abin da yake so ba saboda kai boko ka iya turanci kana son ka zama chairman na local government kana son ka zama commissioner kana son ka zama gwamna bayan ka gama gwamna duk dukiya ka tara sai sanata kana son ka zama sanata bayan kana son ka zama dan majalisa bayan ka kana son ka zama minista bayan kana son ka zama shugaban to duk dukiyar sa'an nan kuma kana fama kana kokuwa ka sauku gwamna a baka a baka gratuity a baka pension a ta tara maka biliyoyi kuma ina la kuna wannan kudin biliyan daya aka ce mutum na mallakan biliyan daya kullum zai kashe dubu talatin shekara nawa zai yana ci shekara tamanin dukkansu ba waye zai rayu shekara tamanin cikin su duka kowa ya tara biliyoyin da bai san adadinsu ba amma har yanzu yana tsoron talauci har gobe yana tsoron talauci ba haka bane ba waɗanda suke talakawa ku yanje musu da dubu talatin kun kasa yadda amma ya yi gwamna ya tara kuɗi na fitan hankali amma ba zai iya zama ya ci ba yana so ya zama sanata ko ko dan majalisa yana gamawa yana so kuma dauke shi zama minista yana gamawa yana fama ko zai samu mataimakin shugaban kasa yana haka za a yi ta yi duk dukiyar da ka tara ina za ka da su abinda kake tsoro wai ƴaƴanka dukiyar da ka tara din nan alhaji ya bar maka su kai baka san me yiwuwa cikin ƴaƴanka ko wanda Allah ya azurta shi fiye da naka ba to shi ke da shi sa har abada cikin annasu min khawfil faqri fil faqri saboda gudun talauci kuma ana cikin talauci kenan to yaushe mutane za su huta kana ko fama da ka gama gwamna ka gama gwamna ka sauka duk kai ke ba kanka albashi kai ke yi kaza duk kun gila da na kana da naka ciki duk kudin kasa kun tara ma kanku ciki da waje kun boye har menene da menene ka sauka kuma kana fada kana da pension ai ta biyan ka ko gratuity kana da abin ta biyan ka kowane wata ka gama kuma a to ba za ka hakura ka je ka bauta a'a sai ka zama sanata ko sai ka zama dan majalisa ba kudi kake so ba to ka samu ka samu me kuma me kake bukata me yake bukata to duk nasullah fa ansahum anfusahum duk wanda ya bar hanyar Allah wallahi Allah zai ya baka dukiyar duniyar nan duk kuma ya wahal da kai Allah ba sai da talauci ba zai da talauci da wadata duk Allah na iya yi mutum azaba da su in ya gada in ya tashi an fahimta ba abin mamaki ba ne ba ku zauna ku tattauna a tabbatar matalakawa dubu talatin ya gagara ko amma kowa yana sa ba shi miliyan biliyan kowane wata miliyan goma kowane wata ina za ka da su wallahi tallahi wahala kake tara makanka sa'an nan wanda kake mallaka ɗin kana fitar da zakka ba zai taba yiwuwa ba ya fitar da zakka ba har abada to shi yasa ba ka da hujjar da zaka samu kwanciyar hankali wallahi cikin wahala zaka yi haka ba duniya ana fadi tashi ana yi za a yi zabe ba za a yi zabe ba menene da menene da menene rana dai sai kawai gari wani ya mutu an je an binne shi sai ka je ka tarar da wani abu daban sai ka tarar da wani abu daban abin da za a tambaye ka abin da ake nema gare ka kenan Allah ba zai tambaye ka don me baka fi kowa kuɗi ba ko baka fi kowa mulki ba a'a akwai abin da Allah ya halicce ka saboda shi shi za a tambaye ka an fahimta shi yasa wannan halin da ake ciki shi yake ƙara haifar da talauci shi ne yake ƙara haifar da rashin zaman lafiya shi ne ƙara haifar da wannan hali da ake ciki kowa ya shiga wahala sa'annan ku kuna tara maka ku kuɗi ku kadai kuma Allah ce kai la yakuna dulatan bainal ina mana dulatan bainal agniya minkum dan Allah a fassara wannan aya da halin da ake ciki eh kai la yakuna dulatan bainal agniya iminku ba shi ne dulatan bainal agniya iminku ba in makamai ne ma she su in kuɗi ne sai su duk abin da kake so ka tara fiye da abin da kake bukata to kuma me talauci talauci ba bukata ba to har yanzu kuma kana bukata ba kana ka tara kuɗi kuma kana talaka kana tsoron talauci aka ce an nasu min khawfil faqri fil faqri طيب سي انا ابي سنابلكو حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود ان سبيعه وضعت بعد وفاه زوجها بايام ta haifi ɗan da ke cikin cikinta bayan mijinta ya mutu da kwanaki ayyam ai kala'il kenan fata shawwafat sai tana neman tana zawarci tana neman ta yi aure fa'aba abu sanabili shi abu sanabili ce haba ke da haihuwar miji da mutuwar miji da ke haihuwar ki kaza kaza kaza fa sa'alat aw dhakarat amraha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa amaraha an tazawwaja aw an tatazawwaja shi manzo Allah ce a ta gama iddanta ta je ta yi aure ko da bayan kwana uku ne ta haifi dan da ke cikin cikin ta bayan mijinta ya mutu don ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an ya za'ana hamlahunna babu wani babi fi ihdadil mar'ati ala zauji al ihdad shine mace ta daina yin ado kenan ko حديث میں اخبرنا to ba shi a cikin wannan ina yake قال أخبرنا بشر ابن عمرو الزهراني هكذا قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة يتي كوانا عشرين دوانا أب فلما تعلت عن نفاسها دتجم دتجم نفاسنتا تجمع تشوفت sai tana neman tana zawarci kenan fa'iba zalika alaiha sai aka aibanta dan me yanzu da mijinki ya mutu don ki fa zukira amru hali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da take so yi fa qala in taf'al faqad intaqada ajaluha in tayi auren to ai daidai ne ajalinta ya ya kare kenan shi kenan akwai daya an karanta shi babun fi ihdalil mar'ati ala zawji babin da yazo mace za ta yi mamijinta ta kaba shine al-ihdal shine rashin ado da kwalliya ai shi ne ta kafa kenan za ta yi idda amma ba za ta yi kwalliya ba za ta yi menene قال أخبرنا محمد بن كثير قال أنبأنا سليمان ابن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله تتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi ta kaba ma wani sama da kwana uku sai dai mijinta wata hudu da kwana goma ma abin da ake nufi shi kenan mu rashin yin ado rashin yin ado kenan kowane ne wanki ne ubanki ne kowane mene kare shi kwana uku ki yi bakin ciki nuna bacin rai da rashin ado da dushin mene da mene kare shi kwana uku yana kai kwana uku ta shi kenan iyakacin da shari'a ta yanke maki kenan in kin sama da haka kuma ya zama laifi an fahimta قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن حميدي ابن نافع قال سمعت زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن قربوا أم حبيبة إر أبي سفيان أن أخا أن أخا لها مات ونتو وانت يا مت أو حميما الحميم ون ɗan uwanta qaribun laha fa'amadat ila sufratin faja'alat tamsahu yadayha sai ta je ta dauki sufra mana turare ko wani abu tana shafa tana tana shafawa wa qalat inna ma af'alu hadha li anna wata riwaya mun karanta cikin ko cikin sitta yace ba ni da bukatan yin wannan shafe shafe duka a'a naji manzo Allah ce mace ba za ta yi wannan abu za ta daina ado tana mene duwan nata da ya rasu ba sama da kwana uku sai mijinta shine za ta yi wata hudu da kwana goma an fahimta wa qalat inna ma af'al hadha ita ce abinda yasa kuka ga mali fil ba ne da ba ne da bukatan na yi shafe shafe ko kwalliya abinda yasa na faɗi haka shine na ji manzon Allah ce la yahiqu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahudda fawqa thalathin baya halatta ta yi sama da kwana uku illa ala zawjiha sai dai in mijinta ne fa innaha tahuddu arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi ta kaba kwana wata hudu da kwana goma kala habarna ko menene akai ko wane ne ya rasu ubanka ne sarkin unguwa gari ne bai kar wannan wannan abin bakin cikin da rashin ado kar ya shige kwana uku eh قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبأنا شعبة عن حميد ابن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث تحدث عن أمها أو امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة باب النزو أنهنا تتي تتي أدوكو كلها أتكين إدّة saboda idda din ai za ta zauna ne har lokacin da zai wuce sa'an nan ta tashi ta yi kwalliya ta yi abin da za ta nemi miji ya aure ta. Kala akhbarana Muhammad bin Yusuf, kala haddasana za'ida an Hishami ibn Hassan an Hafsata binti Sirin an Ummi Atiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahuddu al-mar'atu fawqa thalathati ayyamin illa ala zawjin فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة لا تلبس ثوبا مصبوغا كرت سكت تفن دا أكرنا شي ميكلي ميكلي ميتوكا هنكلي إلا ثوب عصب في دي ثوب عصب وندا أصل أصل كتاني زرند أكاي دا شي تون أصل شيرنا نيني ولا تكتهل كتسا كلي ولا تمس طيبا إلا في أدنى طهرها إذا اغتسلت kada ta shafa turare sai dai tana yin tsarki daga hailanta ta yi wanka za ta iya shafa turare wurin haila din min mahidha nubzatan min kustin wa azfarin za ta yi ɗauka kaɗan turare kaɗan wanda ke sun san shi alkus da azfar ta bibbi inda saboda karni saboda ya ɗauki karni kawai babun fi khurujil mutawaffa anha zawjuha to babin da ya zo na mace mijinta ya rasu za ta yi mai takaba ko ya halatta ta fita waje zuwa wata bukata ko baya halatta hmm? قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت ك... زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريئة بنت مالك أخبرتها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتنبي منظر الله صلى الله عليه وسلم أي أذن لها أن ترجع إلى أهلها بأي مجد يا رسول يا منظر الله أمي إذنين كوما جدام أنقوم فإن زوجها قد خرج في طلب أعبد الله أبقوا مجد يا فتياجين وينسبا يسني دسك قدو يجي نيمانسو فأدركهم حتى إذا كان بطرف القدوم القدوم يبيس حرسي ديك وانا وجن قتلوه شيسكو كشيش يا من الله الناس ربي إذن نجي قدم نجي قدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يشي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أكي زونا جدنك حرسي كنجم أكي كنجم سيمي سيتشيمي فقلت سينتشي innahu lam yada'ni fi baitin amlikuhu wala nafaqa ya manzo Allah ba gidan mu bane gidan gidan haya ne ko aro ya bani kuma ba abinci naje a bani izini naje gidan mu zan zan fi jin dadi fa qala umkusi hatta yablugha alkitabu ajala fataddat fihi arba'ata ashhurin wa ashra to sai ta saura ciki ta zauna wata hudu da kwana goma wannan manzon Allah ne ce ta yi shi ya ce ki zauna ciki ki zauna ciki to ta ce ai gidan da aka bar mu ba ba mallaka mu bane ba abinci manzo Allah zai kiyale ta haka eh ba zai taimaka ba to shikenan fa qalat ta ce falamma kana Usman zamanin sayyidina Usman arsala ilayya fasalani an zalika fa akhbartuhu da mas'ala ta taso shi sayyidina Usman ya ce ku je ku tambaye ta sai aka je aka tambaye ta sai ta bada labarin abin da ya faru fattaba zalika wa qaza bihi sai aiki da abinda ta faɗa masa yayi hukunci da haka qala akhbarana abu asim an ibn jurayj an abi zubair an jabir qala yace tulliqat khalati yace yar uwar mahaifiyata an sake ta fa aradat an tajudda nakhlan to tana da gonan dabino tana son ta je ta sassare ta je a sayar a samu abin masarufi laha faƙala laha rajulun laisa laki an tahruji sai wani zai ce ai ba ki da izinin fita kina cikin ta kaba kuma ki fita qalat tace fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ma ma'ana fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai ta me ta fita ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu fita ko ba samu fita ba fa zakartu zalika lahu sai nace gashi nan ga abin da ya faru fa qala ukhruji fajuddi nahlaki je kike sassare dabinon kike gaggyara abinki fala'allaki an tasaddaqi aw tasma'i ma'rufan ne yi waki je ki sadaka ko ki yi aikin ma'rufi to akan haka lokaci yayi ne akan haka mace ma'aikaciya ce tana aiki sai mijinta ya rasu wajen aikin kuma ba za su ba ta daman wata hudu da kwana goma ba ya za ta yi eh a'a abin da ya sani kenan ku bar shi ya faɗa ya za ta yi eh ana ba da hutu ba jawabi ba ne muka ce in ba a bayar ba wajen aikin su ba su saba su damu da takaba ba ma ba abin da ya musu zafi ita kuma wannan aikin da shi take kula da 'ya'yanta da kulanta da iyayenta da mene da menene mece mai shari'a ta ce mata sai aka ce duk macen da take ma'aikaciya gashi na wannan manzo Allah ce ta je ta sassa ta je goranta ta ɗebo abinci ta ci ko ta sayar har yace ta yi aikin alkhairi in ba kudi babu kudi za sadaka to sai a ce tunda in wajen aikin za su baki wata hudu da kwana goma sai ki zauna gidanki in ba za su baki ba adadin kwanakin da suka baki sai ki zauna shauran sai ki fita ki je bakin aiki ki ki kiyaye sauran ladubban ta kaba a wajen yayi daidai ba ki da laifi a shar'ance ba za a hana ta a ce kar ta je ba in ta ce ba za ta je ba sai su kore ta aiki kaga ta yi hasa ai mata hasara kenan yanzu samun aiki kuma yana da wahala gashi nan manzon Allah wancan da ba ta da larura manzon Allah ya ce ki zauna wannan da ta zo ta nuna tana da larura manzon Allah ya ce me ta fita kuma manzon Allah bai ce ya kina ta kaba za ki fita ki zo ki fita ce ta je wajen manzon Allah ina unguwan su yake ina manzon Allah yake ta dai fita har ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai tsawata mata dan me ba shi a san wancan da ya ce karki kire ki zauna hatta ya ce kitabu ajalahu babu larura babu bukatar haka ne inda bukatar haka sai a batta ta fita Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum